أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم فصل والنفصل كنا alwajuhu sadisu fuska ta uku fuska ta shida ita ce za a yi yau bayan duk wa'ancan fuskoki ga nan dai tun daga kanta daya har zuwa yau gashi za a yi fuska ta shida an ya kula alƙa'ilu zalika hakiyan an ghairihi to ita wannan fuska ta shida abinda take nunawa shine mutum zai faɗi kalma wannan kalmar mara kyau ce ba ta da kyau ba a faɗarta ga janibin shugaba alayhi salatu wassalam amma fa ba shi ya faɗa wani ne ya faɗa zai dawo da hikayar abin da wani ya faɗa kaji saboda darajar manzan Allah malam shi ma nan ba za a bari ba sai an ma bayani ba kai ka faɗa ba to a daidai wani mukamin da an kai mai maimaita abin da wani ya faɗa ne yaushe ni shari'a ta ba ka dama ka maimaita abin fa ba karami ba ne jama'a wani ya yi wata katobara ya faɗi wani abu to sai ka tsaya ka ji a babin nan a fasalin nan na shida a wani lokaci ne aka baka dama ka maimaita abin da ya faɗa suwaye aka yadda shari'a ta yadda ta yadda su maimaita abin da aka faɗa ashe kaga abin ba ba ba ƙarami ba ne ba mas'alar ba ya kankanuwa ba ce to ita ce za a yi maganarta a yau wa asiran lahu an siwahu shi ma wani ne ifaɗa ya ruwaito da kagun bakin wani zai maimaita shi ma yanzu fahaza yunzaru fi surati hikayatihi wa qarinati maqalatihi to shi wannan yanzu za a yi duba a cikin surar hikayar nan tasa da kuma abin da icu danyi maganar tasa ويختلف الحكم باختلاف ذلك hukunci yana sassabawa a cikin nan ala arba'ati wujuhin da sassabawar wancanan ka a bisa fuskoki guda hudu alwujubi akwai wajabci wajabci akwai inda ma wajibi ne ka bude baki kai bayani abinda ifada din abinda wani ifada na ka tobarar shari'a ta wajabta ma sai ka faɗa za a ji ina ne gurin wannan bi akwai inda ana so so ake yi kamar mai daɗin walkarahati akwai inda ba a so ba a so ka buɗe bakinka ka maimaita abin da wancan ya faɗa ba a kan wannan wata harimi akwai inda kuma haramun ne ma mutlaka wani ya faɗi wata magana da janibin annabi kai kuma ka maimaita to wallahi sai ka shiga jahannama ai ba ni na faɗa ba Allah zai ce ba ka cikin waɗanda na yadda su maimaita isa jama'a ni a hankali addini ba wasa ba ne manzan Allah gaskiya ne manzan Allah gaskiya ne balle a ce yanzu mun zo zamanin da za ka ga abu a wayarka kai ma ka ɗauka ka tura wani kai ne wasiɗar yaduwar barna gaba ɗaya ubangiji ya ɗai da kai a gaban zatinsa ya ce adadin mutum miliyan kaza da suka ga abu kaza kai ka tura musu suka gani me yasa ina mutum zai kama ina mutum zai kama to wallahi ba ma ba ma irin wannan abu da isha fa halara mai sarki ba hatta abubuwan nan yau da ake yi na abin da ya shafi social network din nan social media mutane su kiyaye kansu an zaki wani bawan Allah an yi wata badala an yi wata alfasha sai kuma ka tura wani shi kuma i tura wani shi kuma i tura wani shikenan sai abu ya game barna ga baki ɗaya ta game to kai kuma alhalin kai ne wasu da duk wannan abubuwa to mutum ya kiyaye a turo wani abu a ce wai kai ma ka tura wani ba ruwanka da wannan abu ballantana abin da ya shafi haƙƙin annabi muhammad to lallai mutane su kiyaye farma shugaba alaihi salatu wassalam da shi ne yanzu za a ɗauki fuskokin nan ɗai-ɗai-ɗai kowace a yi bayani yaushe ne ya waje ba a faɗa yaushe ya zama mandubi yaushe ya zama makaruhi yaushe ya zama haramu
فإن كان أخبر به على وجه الشهادة idan wanda zai zo imaimaita wannan magana zai faɗe ta ne a bisa fuskar shaida
والتعريض بقائله
ko zai faɗi maganan nan ta hanyar sanar da wanda ya faɗi maganan nan
والإنكار والإعلام بقوله da kuma inkari da kuma gaya wa mutane wanda fa ku kiyaye shi
والتنفير منه da kore mutane daga gare shi والتجريه له da kuma mikanta shi cewa wanda ba na kwarai ba ne duk abin da kuke ji a gurinsa ko iliminsa yana zuba a ƙasa ku rabu da shi
فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله to wannan ya kamata a yi haka wanda iya haka kuma za a gode masa buɗe baki ka ce wane da kuke bi da gani mummunar aƙida ce da shi mummunar ta'ada ce da shi hanyarsa ba mai bullewa ba ce ka gaya wa mutane a galibi da ce to wannan ya kamata a yi haka wanda in faɗa ya aikata haka ma a gode masa
وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له hakanan idan mutum ya rawaito ko ya hakaito maganar da wani ya faɗa a cikin littafi ya buɗo littafi ya ga wani yayi wata katobara a cikin littafin nan ko kuma fi majalisin a wani mazauni ya tara mutane ya ya ya faɗi maganganu iri-iri ma ya tara mutane shi wannan na biyun wanda zai magana a bisa tafarkin raddi zai juyar da wannan magana
wanda ƙabi alaƙa ilihi da kuma warware abin da shi wannan mutum ya faɗa
والفتيا بما يلزمه da ba da fatawa da abin da ya lazumce masa وهذا منه ما يجب to a nan akwai abin da ya zama wajibi to yanzu za a shigo maganar wajabcin ce min kuma ya ji a cikin nan yanzu akwai abin da ya zama ma dole dole sai an yi fada
wa minhu ma yustahabbu a cikinsa kuma akwai abin da ake ike mustahabbi ne a fada
bi hasabi halati lahaki lidhalika wal mahaki ya anhu to yanzu za a duba shi alhaki mai ruwaito maganar waye wanda zai zo gaya wa duniya da ce wane fa ga abin da ya faɗa to shi waye shi ne faɗar wal mahakiyu an wanda za a faɗa ɗin cewa ya yi katobaran nan ya rashin mutuncin nan meye matsayinsa a cikin al'umma waye shi sai an duba waɗannan abubuwan biyu
فإن كان القائل لذلك ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث idan wanda ike yin katobaran nan ike ike rashin mutuncin nan ike keta alfarman nan mimman tasadda ga wanda ya kafa kansa ne lu an yi ukaza abul ilmu ana zuwa ana ɗaukar karatu a gurinsa to kaji fa to kaji ma yadda alƙali iya ya faɗa ana karɓar ilimi a gurinsa yanzu yanzu wahami ne ma ya samu mutane yanzu wannan abin da ake zuwa a ce za a zo a yi magana sai wani lokaci lokaci za a zo a taru mutane su taru a yi magana ko wata-wata ko sati-sati wannan ba karatu ake ba ilimi ba ne wani akwai abin da ake kiransa akhzul ilmi wanda malamai za su zo su zauna dukkan fununu na ilimi a zo a dinka tattauna su ana baje su ana kawo su ana kaiwa ana komowa nususu na ilimi ana takkinsu wannan shi ne asabin ilmi ba wani isa har abadal abidi ne yanzu zamanin da muka zo da lacca ne ba za ka zama malami ba da lacca a kasin na ɗauka na laccawa ne ya magana akan kaza to ba ilimin da ba za ka yi ilimi da wannan a wannan da za ka ji fa'idoji kala-kala a ciki to idan har zama shi wanda yake yin wannan ya kafa kansa akan cewa shi masanin ilimi ne masani ne ya faɗa cewa shi malami ne waɗanda suke karɓar karatun agunsa suna ganin ko a gabas ko a yamma ba kamar to shi ke nan ko ruwayar hadisi ya ce ya yi cela cewa ya gira cewa ya san hadisin annabi Muhammad
aw yuqda'u bi hukmihi aw shahadatihi aw futiyahu fil huquqi ko kuma ana yanke da hukuncinsa ko shaidarsa ko fatawarsa a cikin haƙoƙi
wajaba ala sami'ihi li isharati bima sumi'a minhu to duk wanda iji wannan to ya zama wajibi ya zo ya faɗa kajina alƙali ce wajaba to waɗannan shari'a ta ba wa lasisi mun yadda abin da wani ya faɗa duk da in an faɗa jahannama za a shiga to ku an ba ku lasisi ku faɗa domin a tseratar da al'umma a tseratar da al'umma wannan wajibi ne a hukuncin shari'a yawwa wajibi ne a hukuncin shari'a su wa aka ba wa dama su waɗannan da suka zo suka ce mun tsaya yau za mu tattauna da kai a kan abu kaza da kaza da kaza da to in ya faɗi wata kalma komai muninta shari'a ta yadda su fito da ita su faɗa in suka faɗa to Allah zai musu afuwa zai musu afuwa to
watan firilin nasi anhu da kuma kore mutane ga barinsa
washahadata alaihi bima qalu da kuma yin shaida gare shi da abin da i faɗa sai kai kace kaza ai wallahi ba ni na faɗa ba sai a ɗauko abin da sai a kunna masa ko a ɗauko kilif na bidiyo a kunna a ce wannan wane ne
ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره sannan kuma duk wanda yake rike da ragaman mulki a lokacin shi kuma Allah yana kallon me zai yi isa shugaba ba wasa bane ba wasa bane wasa bane yi isa kaga waɗansu suka samu zaniyar kafa ce to ai yanzu mu abin da muke so ma kulli yaumin a ɗauko abin nan da aka yi gidajen rediyo ku ta sawa wani ma'aukaci ne zai faɗi wannan kana jin ɗan iyaka taku ɗayan da aka ba wa inda za su yi abin ma daga gurin da suka yi an suka koma bai suka sake faɗa sai allah ya kama daga sanda aka zo aka yi wannan tattaunawa aka yi wannan gumurzun daga nan allah ya ɗauke lasisin sabi yadda wani ya kuma faɗa abin da aka gaya manzan allah in ka gani a wayar ka goge wannan gumu shi wanda yake shugaba to ya zama wajibi ya yi inkarin wannan abu ya ce bai yadda ba a zo a ɗauki hukunci
wa bayanu kufuri wa fasadi kauli a yi bayanin kafircin wanda ya faɗi maganar nan ce ka kafirta to wa fasadi kaulihi da kuma bayanin cewa zancen ka fa ɓatacce ne ɓataccen zance ka yi ba a yadda da wannan ba
liƙaɗa iradadi anil musulmi na domin dalili na farko a daɗe cutarsa da hallakawarsa ga musulmai
wa ƙiyaman bi haƙƙi sayyidil mursalina
kuma a tsaya da kare haƙƙin fiyayyen kaunu gaba ɗaya
وكذلك إن كان ممن يئذ العامة أو يؤدب الصبيان to wancan fa rikakken malami fa ake nufi wancan wanda ke ya gawurta cikin karatu ya ka ce sai kuma a dawo baya haka nan kuma in ya kasance ina daga cikin wanda ike wa ammawa wa'azi ammawa wa'azi don kasan ammawa su ne civilian kenan waɗanda su kawai suna sauraren meye zai ɗaura yau in ya ɗaura to abinda duk kwance ya kwanta a gurinsu gobe ma idan aka zo in ya kwance na jiyan da ya ɗaura yau sai su yadda su saki wannan ɗaurin da aka yi su kama kwancewar gobe kuma ma'ana dai duk inda ija su haka za su to amma wake yanzu a zamanin a duniyar da ilimi yake shuhura a kaga ba ba a yin wannan ma sosai dan kaɗan ne wannan fannin ƙarami ne ba shi da yawa domin sai ka ji an fiya yawaita abinda mu a yau ake cewa lancoci da menene su a wancan lokaci munazara ake cewa munazara ba komai za ka iya faɗa ba malam saboda yanzu akan nukuda guda ɗaya ta za a zo a yi karafkiya a daɗe ana buga ana littattafai suna ta fitowa to a zamanin da kake a wannan lokacin ina kai ina za ka iya ka zo kurin ka zari harshe kai ta faɗa abin da ranka yake so ba za ka iya ba nan fa al'imamu suyuɗi ya tafi karatu karatun a shafan nan da muke yi ya je wani bawan Allah shi ma a zamanin al'imamu suyuɗi shi wannan ba malami ne shi ma ina karantar da wannan a shafa al'imamu suyuɗi ya je karatun don neman albarka wadaka turan sauka ne wadaka aka zo ana alƙalin yana addu'an nan yana addu'an nan yana cewa wata husu na bikin sisai zumrati ka keɓance mu da keɓantattun nan na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sai shi mai bayan da karatu mai fassara sai ce a nan gurin alƙalin iyali ya yi kuskure ya ne kuskuren larabci ne a gyara wa alƙalin iya wata kusuna bishisi sai zumrati za a ce shi ku alƙalin ya rubuta wata kusuna bishisi sa zumrati kisi sa alƙali ya ce mai fassara ya ce a a gyara kisi sai ne mai asali saboda idafa aka shafa nomi alkali al'imamu suyuti sai ya duba ya sake duba ya ce ya ce nan gurin alkali yal ne da gaskiya kai ne mai kuskure kai ne fassara malaman gurin kaf sai suka goyi bayan wancan shi suka goyi bayan malamin alkali ya ce ba yadda za a yi haka shi alkali yal shi ne da gaskiya iliminsa ya fi naka da kai kake cewa ke sai sai zumrata yi za a ce shi da ice ke si sazo mata za a ce ya fi ku gaskiya don malamai suka haɗewa alimamu su yi kai a lokacin kashe gari sai da zai dawo wajen karatu sai gashi ya zo da littafi alwayatun nasari fi shi si sabil nasari har yayi littafi kafin goban ya kawo musu yace to a zo a buga a zo a duba a gani wani hujjoji ne da ku nima ga hujjoji na akan alkali iyal ne da gaskiya wannan wasalin haka za a bar shi to yanzu wanda kake karatu a gaban irin waɗannan kana da damar da za ka iya faɗa komai wane kai za ka iya faɗa komai ba to kuma haka ne wani lokacin kamar yadda aka faɗa su mutane su suke haukatar da ɗan adam su suke sa masa bala'i su haukatar da shi su fitar da shi daga hissinsa su sa ya dinga faɗar abin da shi kansa sai ya rasa yayan na aka yi faɗi wannan abu haka ne to idan ya kasance mai yi wa ammawa wa'azi ne to au ya addibu subiyana ko yara yake ike ike yi wa ike koyarwa ike ladabtarwa
fa inna mana hadhihi sariratu la yu'manu ala ilka idhalika fi qulubihim to wanda duk wannan abin yake ɗabi'arsa to fa ba za a amince ba ba za a amince ba kar a ce a ayi kawai a bar shi a yi haƙuri ba sai an tattauna ba a'a saboda suna gani ya su ce a'a billahi lalazi wani shi ne da gaskiya to in ku aka zo aka zo aka yi bayani aka yi tambaya abu kaza ɗin nan da ka faɗa ina ne makamarsa yi bayani yi bayani to idan kai bayani aka ji menene makamaka shikenan to in kuma ba kai bayani ba fa kaga alama cewa al'ina'u la yanzahu illa bima fi ƙwariya ba komai a ciki aka yi haka ba abin da zai zo to saboda haka shikenan sai a sai a sai a taka wa mutum burki ya ce ba za ka kuma ba
فيتأكد في هؤلاء الإيجاب to yanzu a nan wajabcin ma ya kuma ƙarfafa ce a samu gauga'ul jaradi su za a dinga gaya wa haka karka ɗauka cewar a to ai mu mu ɗalibansa ai muna da ilimi ba ku da ilimin komai duk halakaku ne Allah ya ce dama li ya halika man halaka an bayyana din wa yahya man hayya an bayyana ya halika man halaka an bayyanatin Allah ya ce ni ba na son ka halaka a makance a sarari kasancewa ni yanzu halakake ni wa ya haya man hayya an bayyana ne rayuwa ɗin rayu akan hujja shi kenan mun ta har cewa an gama baka hujja mai ƙarfi ba shi ike sawa a ce wai kowa ya rabu da kai ba ai cewa aka yi kulli da'in mulabbin duk makiɗi yana da ɗan rawa komai rashin daɗin kiɗansa wannan sunna ce ta duniya sunna ce ta Allah nan kana ganin kazaman maganar suwa ne wanda za mu dinga faɗa yanzu nan gaba an kaga irin daulolin da suka kafa malama ta kaji gita ba waɗanda za su zo su ce mu aƙidanmu shi ne duk watansu dabbobi da ka gani a duniya a cikinsu akwai annabawa sauraguna ne su awaki su shanu akwai manya-manyan an biyawa a cikinsu an kaga irin shagalin da suka yi a duniya sai ka yi kuka da daulolin da suka kafa ballantana abin da ake zuwa ake yin darsi a ciki matsaloli waɗanda suke sai ka ga aiko kamar haka ne ba haka ba ne ba haka ba ne ala ayi halin martaba da matsayi na annabi shine kan gaba abin duk da ike shiyanci daraja annabi halaka ne duk ilimin da aka kawo shi isoki manzan Allah ba ilimi ba ne wanda duk igamsu da wannan ya halaka dan wuta ne shi zuciyarsa ta kwankwatse ko a zahiri kana ganin musulmi ne kafiri ne abun Allah Allah ba ruwansa da shi annabi shine sirrin komai manzon Allah shine madubin dubawa shine hanyar da za a yi ba a yin wasa a janibinsa to kaji wannan wannan shafin yadda ka san jiyan nan alƙali ya yi shi ko ba haka ba to
لحق النبي صلى الله عليه وسلم ولحق شريعته saboda haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma haƙƙin shari'an nan ta za
وإن لم يكن القائل بهذه السبيل ko da yake mai faɗin bai kasance a wannan tafarki ba فالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم واجب idan aka duba aka ga shi wanda ya faɗa ɗin ba wata makaranta ce da shi ba ba wasu ɗalibai ne da shi ba kawai mutum ne na gari kurum shi ba wanda ma isan shi to yanzu ma wa- tsayawa dai da haƙƙin annabi wajibi ne kar a zo a ce ai ga abin da alƙalin ya ce sai idan wanda ika tobarar yana jan mutane ina ta jan mutane kuma ka san ruhi na na su samari haka yake mutane wallahi ku yi wa kanku kiyamun laifi nan wata zahira kwanaki wata shekara na gaya wani dan uwa wani wata gwamnati da aka yi a nan baya to suna sabani da wani malami to shikenan malamin nan yana koyar da karatu da azumi ranar da azumi ya zo ana zaton zai yi a shariyar da ba a san irinta ba malamin nan zai ci mutunci da ba a san wani irin cin mutunci zai ba ga wannan mai mulki taron da aka yi babu masaka tsinkiya inda ake ake wannan karatu saboda kawai zuciyar waɗanda za su je ɗin abinda suke sha'awa su ji zagi kurum su ji ana cin mutuncin wani to yanzu daɗiyar annashuwa tana zuwa sai aka yi sa'a shi malamin nan da izo sai ya ƙi kallon inda ma mai mulkin nan yake tun da aka fara karatunsa kurin yake yi har aka gama aka yi sallama billahi lalazi kashe gari za ka iya raba bal a filin da ake karatu ba wanda ya zo saboda abin da ake so a jin jiya ba a ji ba kuma yau ma ba yi zai ba ba kowa hanyoyi ga sunan duk fili to kana son ka ji irin wannan taron kama hanyar zagin mutane yake nan za ka ga mutane hannun aljanu za ka gani za su ci haka ne nan shehu ya gaya mana ce in za mu tafi duk a duniyan nan allah ka ban mu da aljanna an za mu dawo babu kowa a kofar mu ka ban mu da annabi to mu magana ta yi
الله أكبر الله shi ne magana الله أكبر الله أكبر الله أكبر
to haka ne yasa shi addini muddin za ka saka wani hazzi na nafsinka a ciki to billahi lazi ka ɗauka cewa titin da kake tafiya gini ne a can ƙarshe babu inda za ka wajen wannan ginin za ka je ka doka shi kuma na ƙarfe ne babu inda za ka je in kana so ka miƙe hanya sosai ka ɗauki hazzin nafsinka ka bi allah ka bi annabi min haisu yarda la min haisu tarda ta inda Allah iyadda ta inda shugaba iyadda ba ta inda kai ka yadda za a bi za a tafiyar ba wanda ta nan ne to za ka yi ta tafiya har sai an je inda ake cewa ha an tawarar buka الله da ka kofar Allah ma ba haka ba to ka shiga cikin afara aita manin ta kaza ilahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin Allah ya batar da shi bisa sai bisa abubuwa suna da tsirfi wallahi tallahi Hmm.
وحماية إرده متعين kare mutuncin manzon Allah wajibi ne
ونصرته على الأذى حيا وميتا مستحق على كل مؤمن taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa wannan a bisa cuta a lokacin da yake a raye ko lokacin da ya kaura zuwa ga Allah to ya zama tabbataccen abu ne sai an yi haka
على كل مؤمن akan dukkan mumini لكنه إذا قام بهذا من ظهر به الحق sai dai cewa wanda a lokacin duk da wannan matsala ta faru sai aka ce ga waɗansu Allah ya ce Allah ya bayyana cewa su ne za su tsaya su kare wannan abu وفصلت به القضية da su za a rabe wannan kabiya za a kece raini tsakanin wannan runduna ta shedan da wannan runduna ta Allah وبان به الأمر da shi lamari zai fito fili سقط عن الباقي الفرد to ku waɗanda kuke ba ku shiga nan ba to ba a sa ku ba ku ja bakin ku ku shiru farliyancin ya sauka daga saukan saura
وبقي الاستهباب في تكسير الشهادة don عليه haka mustahabbanci ne yanzu a cikin yawanta shaida gare shi وعضد التحذير da منه kuma karfafa taka tsantsan da jin tsoro a- da kaucewa ga barinsa
وقد أجمع السلف hakika magabata sun haɗu على بيان حال المتهم في a الحديث bisa halin bayanin halin wanda ake tuhumarsa a cikin hadisi فكيف بمثل هذا a hadisi ma masana suka ce an yadda kai tsaye kaga idan ka kai ka- ka faɗi abin da wane yake mara kyau ka yi giba amma nan saboda ƙarfin darajar manzan Allah a ilimin hadisi an yadda wane fa da kake mai ruwayar hadisin nan mahaukaci to to kaga haka kurin ka ce da wani mahaukaci kaga Allah zai kama ka. amma yanzu saboda wani abu da yake hannunsa ake tsoro na sha'anin hadisin annabi to sai ka ce wani wani mahaukaci ne ba mai hankali ba ne ku kiyaye shi wani fasiki ne kar a karɓi hadisin annabi a gurinsa zai iya wa shugaba ƙarya wani wani mai kaza ne wani mai ha'inci ne ba za a karɓi hadisin annabi a gurinsa ba nan fa aka faɗa aka ce bawan Allah ya tafiyar wata biyu ya je garin wani bawan Allah an gaya masa akwai hadisin shugaba a gurinsa kwaya ɗaya dak shi kuma ba shi da wannan hadisin ya tafi i wata biyu ina tafiya yana zuwa itaran mutumin nan akuyarsa ta tsinke ya ɗauko ƙwarya yana nuna wa akuyar nan tana tohowa tana tohowa ba komai a cikin ƙwaryar ta ɗauka dawa ce ko dusa ce ko wani abu kamar zai saka mata sai isa ci kwarai ya kama kafar da ya gama ya daure ta yace to na- na zo ne zan ya- karba hadisi a gurinka to amma kuma na fasa karba hadisin me yasa yace ai na ga ka haici akuya ne shi yasa ba zan amince ban karba hadisin annabi a gurinka akuya kai mata ha'inci ta nuna mata ga abinci ba wani abinci so kake ka kama mata kafa to tunda ka kama kafar tafiyar da na yi ba komai ba zan sake koma amma hadisin ba zan karba ba don ba ni da tabbacin gaskiya za ka gaya mu to kaji ba to ya misalin wanda kuma zai yanki mummunan magana i gaya wa shugaba I yanki mummunan magana i gaya wa sahabban annabi muhammad I yanki mummunan magana i gaya wa ahalul baiti ahalul baitin rasul wannan ba magana ba tafiya ba ba komai a nan ita kuma rayuwa kowanne da iyakacin da
وقد سئل أبو محمد بن أبي زيد an jambayi abu muhammad dan abi zaidin alƙirawani عن الشاهد يسمع مثل هذا في حق الله تعالى bisa mai shaida wanda iji misalin abin da ya faru a cikin haƙƙin ubangiji maɗaukakin sarki أيسأه ألا يؤدي شهادته yanzu zai yiwu ki zuwa ije ibada shaida
قال ya ce إن رجعنا فاز الحكم بشهادته فليشهد idan ya kaunaci zarcewar hukunci da shaidarsa to je yi ba da shaida je yi ba da shaida
وكذلك إن علم أن الحاكم لا يرى القتل بما شهد به ويرى الاستتابة والأدب فليشهد to kuma kaga hukunci na gaba shine idan irin wannan matsala ta zo aka samu kai a cikin irin wannan hali abu ya zo aka gama tattaunawa aka- aka rabe tsakanin ƙarya da gaskiya to akwai kuskure da kuma waɗanda suke yi kuma ko da masu ilimi ne sai kuma ka zo ka dinga sa baki a cikin abin da ya shafi hukunci ai abu kaza da aka yanke ai hukuncinsa wannan ba kaza ba ne to wannan ka ka keta alfarma ba a yadda wani ya ƙara tsoma bakinsa kuma a ciki ba abu yana gaban hukuma za ta yanke hukunci ka zo ka shiga ka ka jefa kanka cikin bala'i da haka su malamai su masu kiyaye alfarma Allah waɗanda suke tara mutane su zo suna cewa ai ga hukunci kaza abu kaza da aka yi ko ba daidai ba ne ko menene kaza wannan wasa ne ba ruwanka da wata magana kuma ai an riga an gama magana an yanke hukunci ko kwa- magana tana bu wajen alƙali to ba a tsoma baki a ciki sai ka ja bakinka kuma ka kyau isa addinin mu addini ne mai tsari ba addini ne da ba hauzuni a cikinsa Mm, tsarin al'umman musulmi rayuwa manhajin rayuwa yana gurin al'umman musulmi in dai za su yi haƙuri su tsaya kan inda manzan Allah ya tsaye da su to
وكذلك إن علم أن الحاكم لا يرى القتل بما شهد به ويرى الاستتابة والأدب فليشهد to haka nan kuma idan abin da shi wancan mutum ya faɗa alƙali bai ga cewa za a kashe shi ba za a yi masa hukunci ne ko za a nemi tubansa ko wani abu makamancin wannan duk da haka dai ije ibada shaidar
ويلزمه ذلك kuma hakan ya zama dole a kansa
وأما الإباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين amma mubahi halacci na hikayar faɗin wanda ifaɗin isaki harshe a kan annabi ba da waɗannan manufofin da muka faɗa ba yanzu فلا أرى لها مدخلا في هذا الباب babu wani mashiga ma'ana kamar munan mutane ke kaji a majalisa kuna zaune wanda ba kaji abin da ya faɗa faɗa wa manzan Allah billahi allazi ka shiga ka shiga uku wanda kana zaune a gurin kaji zai zai faɗi irin wannan tashi ka bar gurin ka tashi kar a yi wannan da kai shine mubahi kenan halarci kurum a ce yanzu kana zaune ai bakinka gashi nan ba linzami aka sama ba sai dai kai ka sawa lin- bakinka linzami saboda kaifin hankalinka to haka kurin ka je ka dinga ɗauko maganganu iri iri iri iri kana faɗa sai yasa za ka ga majalisun bayan Allah ba a surutu a cikin kama tun daga kan majalisun shugaban halitta alaihi salatu wassalam ba a hayaniya a ciki ba a surutu in za ku zauna to ya zama abin da za ku tattauna din ya zama mai amfani zama duk maganar da za ku yi, kana kwakwalwarka tana kallo tana sauraron tana lura da wai mai mu nake faɗa ne yanzu giba nake yi ko ku abin amfani nake faɗa to kullum kakkabar wannan abin ya fita daga kwakwalwarka kana hirar da a majalisa kana ko kuma ma kana zaune ka dinga gaya wa zuciya ka yanzu me nake ji ne zagin bayan Allah nake ji tsine wa mutane ake yi to ya kamata in tashi daga nan sauraron nan ba shi da amfani to duk ka dinga yi wa kanka irin wannan hisabin shine ma'ana hasibu an fusa kun kabul an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku hisabi alƙali ya ce to ni ban ga mashiga a wannan babi ba Hmm.
فليس التفقه بإرد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمضمض بسوء ذكره لأحد
kaga wato daukan mutuncin annabi ya zama kamar abin marmari kana dauka kana ci ya zama kawai kana zama zaune iska tana kada ka kana faɗo abubuwa waɗanda ba su dace ba hakkin annabi amma kana tutiyar ba kai ka faɗa ba wani ne ya faɗa to wannan haramun ne haramun ne sannan wata mazumuzu bi su'i zikiri kurkura bakinka da mummunan ambato ga janibin annabi shi ma haramun ne Allah bai yarda da shi ba li ahadin kowane ɗaya a duniya
لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعي بمباين كأنبتي حكا ko kauce wani ne ya faɗa ba tare da wani manufa ta shari'a ba to wannan ba halal ba ne haramun
wa amma lil agaradil mutaqaddimati amma dan bukatun nan waɗanda suka gabata
fa mutaraddadun bainal ijabi wal istihbab domin faɗa ina kaiwa ne tsakanin wajabci da kuma mustahabbanci
وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه to a ina aka dogara da cewa an yadda ina ne madogarar da ta sa alƙali iyal kuka fito da hukunci cewar an yadda mutum wajibi ne izo ya faɗi wannan magana suka ce makama a ƙur'ani aka gani ubangiji tabaraka wa ta'ala da abin da kafirai suka faɗa sai idawo da shi ya faɗa ya faɗa in ce ga abin da kafirai suka faɗa an da aular rahamani waladan wa ma yan bagilin rahamani an yi tafiza waladan to kaga wannan kafirai ne suka faɗa haka allah sai ya sake maimaitawa daga da kafarar lalina kalu inna allaha faqirun wa nahnu agniya yace ai ai kafirai suka ce ubangiji matalauci ne kaga wannan sakin baki ne amma sai allah ya dawo da maganar to daga na aka gane cewa in akwai bukatar a dawo da abin da aka yi na barna shi ke a dawo a barna din ba ku
ala wajahil inkari li qawlihim wa tahzir min kufrihim abin sa fuskar inkari da abin da su kafiran suka faɗa da kuma tsoratarwa daga kafircin nan nasu wal wa'idi alaihi da kuma narko akan sa والرد عليهم دكما ردي أغريسو بما تلاه الله علينا في محكم كتابه kagani da abin da kafirai suka dinga faɗa a janibin annabawa ai Allah ya dinga dawo da shi suka ce da manzan Allah yana da halin ka ubangiji ya ce a ƙarya kuke yi nun wal kalam yau ma yasduruna ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون kana jin yadda ake yi Allah ya bada samfur ya bada samfur aita aita yabonsa a tsarkake abin nan da suka faɗa haka ne nisa duk abin da haka za ka ga waɗansu yan wasu da Allah ya musu muwafaka idan an sami irin wannan an ji wasu munanan kalamai ko wasu abubuwa da basu dace ba a haƙƙin shugaba to a yi ƙoƙari a yi ta haɗa majalisu kuma ana ta ɗaukaka ambatansa da kalamai masu daɗi wannan kuma alkhairi ne shi ba alkhairi isa yanzu kamar maulidin nan da zai zo ko ina a yi ta nashar ambatan annabi ta sigar ladabi da girmamawa da mutuntawa a yi ishada da ambatansa sosai a girmama shi ba da wasa ba abinda iwa jaba kenan yanzu a watan maulidin da zai kama na yanzu ba wani maudu'i da za a yi ba wani maudu'i da za a yi duk inda za a je a yi maulidi a zo a gaya wa malamai za ka yi magana ne akan kyawawan ɗabi'o'i waɗanda dama su ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi a kansu yi magana akan haƙurin annabi da shaja'arsa sai ka zo ka yi wannan bayani yi magana akan juriyan manzan Allah da riƙon amanarsa wannan ya gama ya zo ka yi magana akan sufofin zatin manzan Allah zo ka yi magana akan akan yaƙe-yaƙen annabi zo ka yi magana akan yaƙin badar akan yaƙin uhud akan yaƙe-yaƙensa zo kai magana akan mu'amalar shugaba alaihi salatu wassalamu da ahalin gidansa zo kai magana haka za a yi ta yi shine gaskiya ba wani yawo za ta ba daga ambatansa a daga ambatansa a ɗauko ayoyi da hadisai a ɗauko taswira irin yadda aka ga salo na alkur'ani yana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ina mutunta shi to da a koma irin wannan da nan za mu samu alheri babba a gurin ubangiji
na'am وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحات هكذا يأبقى أتكم مثالا حديثين النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفسكوكي ودسك إن
وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم هكذا كما مغباتا قريب da kuma majinkirta daga shugabannin musulunci sun haɗa akan ya halatta a hikayar abubuwan da kafirai suka faɗa da mulhidai makangara a cikin littattafan nan nasu a faɗe su
wa majalisihim da kuma guraren zamansu libayyinu halin nasi don su bayyana su ga mutane wa yanqudu shubaha alaihim su warware wa mutane rikice-rikicen nan nasu abinda duk aka kawo rikicin wannan abin a warware a yi wa mutane bayani
wa in kana warada li ahmad ibn hanbal inkarun li ba'd hadha ala al haris ibn asad ko da yake an gani al imam ahmad dan hanbali shi yayi inkari ga wani mutum da ake ce da shi al haris dan asad ya yi littafi imam ahmad ya ce bai yadda da kawo irin waɗannan hikayoyin ba
faƙad sana'a ahmadu mithlahu fi raddihi ala al-jahmiyyah wal qa'ilin bil makhluqi sai alƙali iyal ya ce to amma kuma haka dai ijma'in yana nan har yanzu saboda shi ma imam ahmad din da ita shi zai wa yan jahamiyya raddi shi ma ya kawo maganganun su eh ya kawo yan jahamiyya ya kawo maganganunsu waɗanda suke cewa ƙur'anin nan fa abin halitta ne suna da wato abubuwa iri-iri iri-iri na na wato aƙidu miyagu su 'yan jami'a to dai ya fafaɗi irin abin da suke yi sai ne mutanen jihamu ɗan safuwa to mutane ne waɗanda suke da miyagun aƙidu marasa kyau a cikin kuma suna cewa su musulmai ne to shine da an musu raddi akan irin abin da suka faɗa don kuma an kawo maganganun nasu
وهذه الوجوه السائغة لحكاية عنها wannan fuskoki ne waɗanda suka halatta a iya hikaya daga gare su
fa'amma zikiruwa ala gairi haza amma ambaton irin waɗannan kalamai in ba tafarki ba a irin wannan tafarki ba ne min hikayati sabbi wal izra'i bi mansubi ala wadayil hikayat wal asmari na daga hakaito bakan magana ko sakin harshe da aka yi ga manzon Allah ko kuma wulakantawa ko kuma izgili ga matsayinsa a bisa fuskar hikaya
wala asmari da majalisun hira gurin hira waɗoraci da kawo labarai
wa ahadisin da nasi hirarrakin mutane wa maƙalatihim fil da wassamini zaman da suke yi suna yin kawowa kaiwa da komowa a cikin algasuwar sami ne hirar dai majalisan dai da kake gani ana yi a yau da waɗansu a cikin radiyo da ake yi duk kaiwa da komowa ne filgarsuwar sami a ce ma ɓangaren siyasa mutum ya shafe awanni biyu cif yana magana ina sukan wani ina sukan wani ina kare muradan wani gasuwar sami ne ba zai ƙaru da imani ko na ƙwallo ɗaya ba kuma ana nan dai tsawon shekaru da aka yi an ka gan shi dai matalaucin ne dai har yanzu shine ajibtu limubta'id dalalati bil huda wa man yashri dunyahu bid din ajab wa ajab min hazaini man ba'a dinahu li dunya siwa fa huwa min zaini ajabu kyau yace ina mamakin wanda zai dauki shari'a ya tabu bata kun mamaki yace amma wanda ya fi shi mamaki wanda zai dauki duniya ya bayar wanda zai dauki addini ya bayar a bashi duniya ya fi abin mamaki ce a wanda ya fi waɗannan na ukun guda biyun nan ya fi su mamaki wanda zai ɗau addininsa da mutuncinsa siyar saboda kare duniyar wani ba kare addinin wani ba ba saboda kare duniyar shi ba shi zai samu duniyar ba wani ne can zai samu duniyar shi amma ya tallafar da addininsa da duniyarsa da komai akan wancan ya rabauta da duniya yau ya ce allah bai halicci wani mahaukaci a duniya kamar wannan to abinda fa ake yi kenan to idan an zo an zauna kuma zaman hira shi ma shi ne idan an gama tambayar da za ka yi wa kanka yanzu da aka gama hirar nan kaf mun zauna tun tara na dare ko goma na dare ko takwas ana ta hira ana ta hira ana ta hira to da aka gama ga baki daya da me na karu babu abin da aka karu da shi sai ma zunubai da aka dauka na zagin waɗansu da sauransu wannan za ka ga bayan allah sun hana wannan shugaban halitta ya hana zaman a hanyoyi da kuma kawo irin waɗannan zantuttuka irin to wa mazahikil mujjani da kuma comedy da ake yi na ban dariya abubuwa da ake kamar wasannin ban dariya su ne mazahik gurare na batsa da ake yi na wasanni iri-iri to shi ma a kiyaye wannan wa nawadir sukhafa'i da kuma labarai na wawayen mutane dukkar a jefa abin da ya shafi haƙƙin annabi a cikin wannan wala khawdi fi qila wa qala da kuma kutsawa a cikin cene na can
wa ma la ya'ni da kuma dai abin da ma ba zai amfani mutane ba yanzu duk waɗannan su ne abu su ne abubuwan da suke cikin majalisan majalisan mu na hira na yamma ko na dare
fa kullu hadha mamnu'un to wannan gabaki ɗayan su mamnu'i ne shi sa shehu shehu ba su biya ni Allah ya jaddada masa rahama a ce da ya ga an zauna an kai mutum uku ko hudu da ya tashi zai shiga ya ɗauko littafi sai to sai mu duba dan kan mu shiga zagin mutane ko da hadisi mu dinga karantawa sai ai ta hadisi ai ta yi in ka ji ka gaji sai ka tashi ka tafi ba a zaki kowa ba haka shi ya gaya mana nan ya ce dama daga inda mafarin abin yake an zo an zauna a majalisa ya fito akwai labari ne to daga nan ne mafarin da za a dinga yankowa ana ta faɗa shi ya ce da ya ce da kai akwai labari ce eh to ni dai babban labarin da na fi sani wanda ba ƙarya a cikinsa shine akwai ran da mala'ikan mutuwa zai zo yanzu kuma dole ne wata za a sako ni ni da kai a makara sannan kuma a tawo ana zikirin na za a je kabari to wannan labari ne na gaskiya to ni dai na san akwai wannan labari to daga nan za ka ga ya tashi ya ce yana zaton wani haukan ne ya same shi ka kuma da a labarai wannan shine ya fi gaskiya domin cewa tabbas wannan labari ne wanda babu kokonto a ciki haka ne kuma shehu ba su gani haka ya faɗa yake in an ga gawa ta an hali ya yi randa zan mutu in an ganni gawar ta samu ya ce Allah yana da iko ka mutu ma dawon ma ba a tuta ba jirgi ya kwankwaɗe ka ko damun dawo ta cinye ka ko ka faɗa a ruwa to in har gawar ta samu to a sa ni a nan gudu to ka ji imani malam to to to saboda haka to abinda su bayan Allah nan suke jan mutane a kai to amma mun mun fi jin daɗin zage-zagen mutane a faɗi wannan a faɗi wannan a kama wannan a saki a kama wannan a saki Allah kai mana abuwa Allah kuma ka ba mu ikon kwatanta gaskiya a cikin dukkan al'amuran mu baki daya da halayen mu baki daya alfarma shugaba alaihi salatu wassalam Allah ka gyara zukatan mu Allah ka kiyaye mu da kazamewa a duk abin nan da aka faɗa an ka kasa shi gida ɗari to ka so casa'in da tara da ɗigo tara hau ne yake samun mutane sai ka ɗauka yanzu a wata gaskiya kake tafiya nan ku zurfi kake a cikin ramin ƙasa cikin halaka kake ƙara kunna kanka Allah kiyaye Allah ka tsiratar da mu Allah ka inganta imanin albarka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da hadiyar fatiha ga shugaba alaihi salatu wasallam